وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar 19 ga watan Rabi'un al-Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga sha ɗaya ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da talatin da bakwai a yau za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da talatin da takwas a cikin suratul araf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
wannan ayoyi suna biyo ma labarin hallakar da fir'aun ne mun daidai yadda ƙarshen fir'auna ya ƙare ya bi annabi musa da sojojin shi da ji da kai da ganin cewa wannan tsirarin mutane ne ba bakin komi suke ba wanda sai da musa da wanda ke tare da shi suka ga cewa al'amarin fa ya kai bango ga teku gaba gare su ga fir'auna baya gaba hallaka baya hallaka a wannan lokacin ne mutanen annabi musa suka ce tabbas an kare da mu dan fir'auna zai kawo mu karo kuma mun kare annabi musa da imani da dogaro ga allah ya ce inna ma'iya rabbi sayahdini to a wannan lokacin ne da allah ya ce ya buga sanda sai teku ya kece Allah ya ce wa kana kulli firqin qadawdil azim kowane bangare yanda ya sandare kai kace doci ne mai girma annabi Musa da wanda ke tare da shi suka bi suka wuce fir'auna ma ya shigo yana shigowa ya rufe da shi to Allah madaukakin sarki yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka ketarar da banu Isra'il ga wannan teku wanda suka shiga. Ƙetarar da sofa an gama hallakar da fir'auna, duk tashin hankalin nan da suka shiga ciki, kuma gaban idansu wannan dukkan mu'jizoji suka faru. Fa'atau ala ƙaumin ya na ala asnamin lahum, sai ga su sun zo ma waɗansu mutane sun tattaru suna bauta ma gumaka mi suka ce qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha annabi musa suka ce samamu mu ma wani allah wanda za mu rinka bauta mawa kama lahum aliha kamar yadda suke da allolin da suke bauta mawa annabi musa ya ce qala innakum qaumun tajhalun lalle ku ne mutane ne wanda kuke jahilta al'amurra yanzu duk abin da ya faru nan ga fir'auna kun gani ga duk abin da ya niyya kun gani in ma kuka ce ƙarfi na annabi musa ne to a buga sanda teku ta kece kuma ta tsaya yanda take ku ku bi ku wuce lafiya fir'auna wanda ya ce shi Allah ne ya zo a hallakar da shi kuma ku rinka neman wani Allah na daban don haka alimamu ibn jarir al-tabari ya ce ayoyin da suka bayyana gare su ko mahaukaci ya gane su sai ya yi imani bai kamata a ce sun dawo suna neman a nemo masu wani Allah ba na daban sai dai Allah in yi nufin mutum da hallaka to dole sai ya tabbatar da abin da ke nuna haka ne wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka tsallakar da banu isra'il ga tekun nan فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون أنكرن تاد يعكفون هكا همزة دا كسائي سكي كرن تاوى يعكفون على أصنام لهم والجمهور سنة كرن تاوى يعكفون على أصنام لهم الاعتكاف على الشيء شيني لزمت أبو zama da ake cikin masallaci na wasu kwanaki me yasa ake ce mashi al-i'tikaf saboda lizimtan masallaci to su waɗannan gumakan da suke bauta mawa sun lizimci wannan gumakan an ce gunki ne na saniya daga nan ne ma samiri wanda za mu ji labarin shi a baya ya samu tunanin yi masu ɗan maraƙi annabi Musa dai da suka ce mai haka ya ce innakum qaumun tajhalun lalle ku jahilan mutane ne inna haula'i mutabbarun ma hum fi waɗannan mutane masu bautan waɗannan gumaka abinda suke cikin shi hallaka ce ta kaka za ku rinka nemo mu kanku hallaka bismillah
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الله يتي إن هؤلاء متبر ما هم فيه أبن دا سكي تكين شئنا أبني وانديك نحلك وباطل ما كانوا يعملون abin da kuma suka kasance suke aikatawa barna ne abu ne na banza wanda shi da kanshi bai da kyau ko kuma bauta mashi din ba zai kawo ma mutum abin da yake alkhairi ne ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance tare da sahabban shi lokacin yakin hunain sun taho sai ga wata magariya ta yi tsanwa shar wannan magariya sun canfata nan suke rataye takubbansu suna wasu ababe wanda suke na ibadunsu annabi ya taho da sahabban shi wasu daga ciki suka ce ya rasulallahi ij'al lana dhata anwa kama lahum dhatu anwa' mu ma ka sa mamu wata itaciya mana wadda za mu zamowa muna zama ciki da nufin bauta ko wani abin da ya kama da haka kamar yadda waɗannan suke da irin wannan itaciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaji ko kamar yadda mutanen dai annabi musa suka ga ana bautar gumaka suka ce annabi musa ya sa masu gunki ko ya sa masu gumaka kamar yadda su waɗannan mutane suke da gumaka wanda suke bauta mawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' walau salaku juhra dabbin la salaktumuhu sai kun bi hanyar waɗanda suka gabace ku na yahudu da nasara shibran bi shibrin taki da taki na yatsu wa zira'an bi zira hannu da hannu walau salaku juhra rabbin la salaktumuhu da za su shiga rami na damo da sai kun bi su kun shiga qalu al yahuda wan nasara ko al-yahudu wan nasara ko al-yahudi wan nasara duka irabi ne kana nufin yahudu da nasara annabi ce wasu wane ne za ku rinka bin su sau da kafa duk abin da suka yi sai kun yi ko da abin bai da kyau ko da bai da amfani ko da bai da daɗi ko me suka yi dai in dai aka ce nasaru suka yi abu to sai kun yi walau salako juhra babbin da za su zai shi shiga raman damo tare da matsi da ke ga raman damo to cikin al'umma ta annabi ce sai wani ya je ya shiga raman damo ya ga me ke da kwai ciki yanzu ba halin da ake yi kenan ba za ka ga ababen da ma yake na alkhairi ne wanda suka ci gaba a cikin shi ba mu cika san mu yi koyi da su ba in muka ga sun kera wani abu mu nemi kerawa in suka yi wani abun mu nemi mu yi a'a lalatattun ɗabi'u wanda suka sifanci da su su muke tsinta muna koyi da su a cikinsu abin wani ka kalla sai ka ce wai don Allah wannan menene kyan shi samari in kaga sun yi wani askin suka shafa wani abun ga kai sai ka kalla ka ce wannan yaron inda zai aski kanshi gaba ɗaya da ya yi kyau inda zai bar kanshi da bakin gashin da Allah ya yi mashi da ya fi kyau sai ka rasa me yasa ya yi wannan tabbatar da wannan hadithi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai da kyau ba ba sai da daɗi ba a'a kawai shaidan ne ke zayyana ma mutum ya aikata abin da Yahudu da Nasara suke aikatawa saboda hallaka shi ta cikwa. Allah ya ce inna ha'ula'i mutabbarun mahun fi, mutabbarun mahun fihi, ai hallaka ne abin da suke cikin shi. A tibro, ƙire-ƙire na zinare kamun abin nan ana cewa shi tibro, kamun a narka shi a maida shi wani abu. kire-kire na ƙwariya ana ce mashi diplo to in ya zama da ƙwariya ta fashe to wannan kire-kire na ta ana ce mai diple kenan dai ta gama lalacewa inna ha'ula'i waɗancan waɗanda ke bauta waɗannan gumaka mutabbarun mahun fihi abinda suke cikin shi hallaka ne wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa kuma aikin banza ne albatilu abinda babu shi gaba ɗaya ko kuma akwai shi amma bai da amfani kenan abinda suke aikata wannan sunan shi aikin banza
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
annabin Allah Musa ya ce a ghairar Allah abghaykum ilahan yanzu wani Allah wani wanda ba Allah ba zan neman maku ya zamo abin bautarku wa huwa shi Allah shine faddalakum alal alamin wanda ya fifita ku akan al'umma na zamaninku duk abin da ya faru da fir'aunan nan mugun abin da ya samu fir'aunan nan kuna gani da idanku ta ina ya same shi dan ya ce shi Allah ne a gama hallakar da shi saboda ya ce shi Allah ne sannan kuma a je a nemo muku wani Allah na daban a gairar Allah abgikum ilahan wani Allah zan nemo maku ya zamo matsayin abin bautarku wa huwa alhali shi Allah faddalakum alal alamin Allah ya fifita ku akan al'umma na zamaninku Allah ya ce wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر أن باسوا حكمتي دا النبتي الله يا أرض تاسو daga dada dan abubuwa Allah ya fifita su ga mutanen zamaninsu ana al'alam ana nufin mutanen zamaninsu ba ana nufin an fifita su ga al'umma na ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama al'ummar shi a cikin alkur'ani Allah cewa ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar ga mutane annabi da sahabban shi da al'umma annabi su ne mafifita don haka da Allah ya ce ya fifita banu Isra'il akan sauran al'umma ba ana nufin duka ba ana nufin al'umma na zamaninsu قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ينزون الله ذني ومكم مدين أبن بوتا وهو فضلكم على العالمين الهالي الله مدعوك جنسركي shine ya fifita ku akan dukkan al'umma
wa in anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ نجيناكم من آل فرعون Allah madaukakin sarki yace kalabarta masu iz najaynakum min ali fir'aun lokacin da muka tseratar da ku daga fir'auna da jama'ar shi wanda ya sumunakum su al'adabi wanda suke ɗanɗana maku mummunan azaba yuqattiluna abna'akum suna ma ƴaƴanku maza mugun kisa su yanka su yankawa wa yastahyuna nisa'akum kuma su bar matan ba tare da sun yanka ba a yanka ‘ya'ya maza a bar ‘ya'ya mata. Allah ya ce wa fi zalikun cikin ababen da fir'auna ya rinka aikata maku bala'un min rabbikum azim akwai jarabawa wadda take mai girma daga Allah maɗaukakin sarki zuwa gare ku Allah ya yi nufin ya maku jarabawa mai girma don irin yadda fir'auna yake da mulki da yadda yake kangararre da yadda yake maɓannaci bayan da za a yi halin da banu Isra'il suke ciki na ƙaskanci da ba su iya komi a ce wata rana an wayi gari an hallakar da fir'auna kuma Allah maɗaukakin sarki ya gadan masu da dukkan abin da fir'auna ya gada abu ne wanda yake bala'i ne ba ɗan kaɗan ba kaman abin da yake masu za su iya tunanin cewa wannan abu ne wanda ba mai gushewa ba to amma Allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya so duk abin da ya baka tsoro yau wata rana wallahi sai ya baka tausai
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
الله مدوكاكين سركي يتي وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين bayan an tseratar da banu Isra'il an hallakar da fir'aun sai Allah ya ma annabi Musa alkawari na ganawa da shi wanda Allah madaukakin sarki a wace suran yace ya bani Isra'il qad anjaynakum min aduwwikum ya ku banu Isra'il tabbas mun tsiratar da ku daga makiyin ku shine fir'aun wa wa'adnakum muka maku alkawari janibat turil ayman gefen dutsi na wajen hannun dama wa nazzalna alaikum almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum muka sabkar maku da ababan sha wanda suke masu daɗi don haka ku ci abin da muka arzata ku anan yace wa wa'adna Musa 30 laylatan sai muka ma annabi Musa alƙawari 30 laylatan dare guda 30 aka ce wata na dhilqa'da wa atmamnaha bi 20 muka cike wannan kwanaki guda 30 da goma fatamma miqatu rabbih 40 layla sai ya zamo lokaci wanda Allah ya yanke ma annabi Musa ya zamo kwana 40 ne wa qala Musa li akhihi sai annabin Allah Musa ya ce ma dan uwan shi Harun ukhlifni fi qaumi ka zamo khalifa gare ni a cikin mutane na wa aslih kai gyara tsakaninsu wala tattabi a sabilar mufsidin kakka bi hanyoyin mabarnata wa wa'adna ana karantawa wa wa'adna wa wa'adna musa talafi na laila muka yi alkawari da annabi musa dare talatin malaman tafsiri suka ce wannan dullata kenan wa atmamnaha bi ashirin muka cika wannan talatin ɗin da goma fatamma miqatu rabbih arba'ina laila sai lokaci wanda annabi Allah ya yanke ma annabi Musa sai ya zamo kwana arba'in ne me yasa aka fara da kwana talatin sannan aka cike da goma malaman tafsiri sun ambata ababi cewa an umarci annabi musa ya yi azumi lokacin da ya yi azumi na kwana talatin sai ya ji bakin shi ya canza da ya tashi haɗuwa da Allah sai ya yi aswaki wannan aswaki sai zamana ƙanshi da mala'iku suke ji sun barje don akwai hadithi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya ce warin baki nan mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah akan ƙanshin turare kenan shi yana ganin bari ya yi tsafta sai ya zama da wannan ƙanshi wanda mala'iku suke ji sun barjin shi sai ya cike kwana goma na azumi bakin shi ya ƙara ɗaukar yanayin da yake ciki haka malaman tafsiri suke kawowa abinda ke da kwai dai wannan bayani duka ba abinda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma in ka kalli yanda aka tattara jumla din a cikin suratul baqara wa idh wa'adna musa 40 layla da muka yi alkawari da annabi musa dare wanda yake guda 40 kaga an zo da adadin yanda yake tak anan kuma sai aka fara da talatin aka cika goma shi dai ne arba'in ɗin kenan da arba'i na laila da talatin ga goma duka ɗaya ne irin wannan shi ne malaman usulul fiqh suke ce ma'annas wanda yanzu ba ka da daman ka ce arba'in da ɗaya ba ka da daman ka ce talatin da tara wannan shi ake ce ma nassi wanda bai ɗaukar wata ma'ana sai abin da aka nufa da shi. Wa wa'adina Musa salafi na lailatan wa atmamna ha bi ashirin, fatamma miƙatu rabbihi arba'i na laila. duk wanda ba zai fahimci wannan ba to sunan shi wawa don haka ibn al-jauzi cikin akhbarul hamqa wal mughaffalin malamanmu sun yi rubutu akan abin da zai amfana wani lokaci kuma sai suka zo suna rubutu akan abin da kawai tarihi ne ake saddalawa kurum ina yiwa bai da amfani wai littafi ke ga ibn al-jawzi shine akhbarul hamqa wal mughaffalin labari ne kurum na wawaye da rabkanannu wai wani ya karanta wannan aya yace wa wa'adna Musa 30 laila وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه خمسين ليلة يتي إن كنت لا تحسن القراءة ألا تحسن الحساب كتي ثلاثين ليلة دري ثلاثين أن هذا دقوما كما يباك سكمكو نكوانا همسن دري همسن يتي تو أم بك إيا كراتوبا شم بك إيا لسافي با to wannan shine ake ce ma nassi wajen malaman usulul fiqh kamar wajen aikin haji Allah yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila yayi azumin kwana uku lokacin da yake aikin haji yayi kwana bakwai lokacin da ya dawo azumi kenan zai yi azumi uku lokacin da yake aikin hajji in ya koma gida ya yi kwana bakwai ga uku ga bakwai sai Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan goma cikakka kenan ka isa ka ce tara ne ga bakwai ga uku da an ce bakwai uku ya ba da natija to amma Allah sai ya kara akkada shi cewa tilka asharatun kamila wannan goma kenan cikakka to irin wannan sunan shi annas wajen malaman usulul fiqh akwai al-zahir shine wanda zai zamo yana karɓar tawili kaman a ce na ga zaki yana yiwa sadauki ka gani wannan yana karɓar tawili balle ma in ka raba mazakin wani abu wanda ke nuna kai ba zakin bane na asali na ga zaki yana rataye da takobin shi kaga wannan karina ta nuna maka ba zaki wanda aka sani ba to amma ka san lafzin zaki kuma an aje shi ne ga shi wannan dabba din to wannan ana ce mashi az-zahir in aka ce zaki to zahirin shi cewa wannan dabba amma yana yiwa sadauki ake nufi to akwai mu'awwal shine a ɗauki ma'ana wadda take mai rauni a ba lafzi saboda akwai ƙarina da ke nuna haka ɗin ma'ana ce wadda take mai rauni to amma akwai wani abu wanda ya raddaha ta zamo ita ce ake nufi kamar yadda kuka ji a wajen zakin nan tawili ne sai a bashi ma'ana na mutum sadauki alhali lafazi na zaki ba a aje shi don sadauki ba amma da aka ce ga takobi yana rataye da ita da wahala kaga zaki da takobi rataye gare shi to wannan sai yasa sai a ce ba ana nufin zaki mai kawa hudu ba a'a ana nufin sadauki daga cikin mutane kaga a ce zaki sannan a ce mutum kaga ɗaukar zaki akan mutum abu ne wanda yake mai rauni to amma da dalili ya nuna haka shi da ake ce ma ta'awil ta'awilin nan kala uku ne in akwai dalili gare shi ta'awili ne sahiha in ya zamana ana tunanin dalili ne ba dalili ba ne shi da ake ce ma ta'awilin fasid in ya zamana ba wani abu kurum ganin daman ka kai magana to wannan shine ake ce ma wasa صحيح إن كان دليل أو فهم ففاسد أو لا لشيء فلعب إن يزمن أكوي دليلي قريش شي تأويلي تو صحيح كنا إن يزمن أنا تنانو وانا أبو دليلي نبا دليلي بني شي لكي لا لا تتن تأويلي تو أمبا وانا أبو كوي ganin damarka ne ka ce abu to wannan shi ne ake ce ma la'ib akwai 'yan shi'a wanda Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tazbahu bakaratan Allah yana umarninku ku yanka saniya suka ce abin da ake nufi da saniya nan Aisha to dan Allah irin wannan ta'wil yaushe ne saniya ta ɗauki sunan Aisha to wannan shine ake ce ma wasa ba ma wai lalatacce bane wannan sunan shi wasa wajen ulama'i usulul fiqh ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه سي النبي موسى عليه السلام يتم أنوانشي هارون يتم هارون أخلفني في قومي كذمو خليفة أجك متانينا وأصلح أخلفني في قومي كذمو خليفة أه ga mutane na wannan khalifanci ne kamar yadda al'imam ibn atiyya ya tabbatar da shi cewa khalifanci ne na mutum yana raye ya sa wani ya zamo maimakon shi yana gushewa ko a cire ka ko ya zama da wanda ya sa kaɗin ya mutu ba abu bane na dindindin ya ce wannan ke nuna maka abinda 'yan shi'a suke kan shi na cewa annabi ya bar Ali ibn Abi Talib matsayin wanda zai mai Madina ko kuma ya ce mashi anta minni bi manzilati Harun min Musa to wannan sai suka ce wannan ke nuna Ali ibn Abi Talib shine khalifa bayan annabi saboda ai annabi Musa ya ce ukhlifni fi qaumi ka zamo khalifa ta a cikin mutane na al-imam ibn atiyya yace wannan khalifanci ne mutum yana raye dan haka ana iya cire mutum in wanda ya sashi ya rasu zai zama wannan khalifanci da aka sashi ya faɗi al'imam al'urkubi ya ƙara a kan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ali ibn abi talib kaɗai ya taɓa bari ba a madina ai ya taɓa barin ibn ummi maktum barin shi kuma bai maida shi khalifa ba na dindindin har abada shi ibn ummi maktum kinan wannan aya tana nuna annabi harun annabi musa ya umarci harun ya zamana ya maye wurin shi ya zamo na'ibin shi kamin ya dawo ukhlifni fi qaumi wa aslih kai gyara al-imam ibn zahir a cikin at-tahrir wa tanwir yace kaga fadan shi kadai da yace wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin kai gyara kakkaba hanyar mabarnata yace wannan aya ta tattaro dukkan abin da ya kamata a bi wajen tafiyar da lamarin siyasa ta al'umma yace da yace wa aslih bai ce wasluh ba kai ka zamo ka gyaru a'a cewa ya yi ka yi gyara yin gyara shine ka zo ma mutane da abin da yake alkhairi ne zai amfane su ibn qahir ya ce in ka zamo ka zo da abin da zai amfane ka kai da kanka amma kuma zai cutar da waninka to ba kai gyara ba ya ce dole ka zo da abin da zai amfani ka kuma zai amfani al'ummarka ya zama na alkhairi ka nufa gare su ina magana in aka tara sai هذا إن شاء inda الله
menene ma nake ce
وأصلح نعم wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin yace kai gyara ibnu ashur yace gyaran nan shine ka zo ma mutane da abin da yake alkhairi gare su in ka zo ma mutane da abin da yake alkhairi gare ka sharri gare su to baka yi gyara ba yace sannan sai ka diba kaga in ya zamana akwai alkhairi sannan akwai sharri sai ka auna ka gani menene ya fi yawa ina son in zartar da abu kaza ga al'umma abin nan zai kawo alkhairi iri kaza to amma akwai sharri wanda zai biyo mashi baya sai ka auna ka gani me ya fi yawa alkhairin nan wanda ka tafi neman shi ya fi yawa ko kuma sharrin da zai biyo ma wannan alkhairi da ka je nema ya fi yawa ya ce in ka hango cewa sharrin ya fi yawa to wajibi ne ka bar wannan abin da kake hangen alkhairi ne kai a ganinka in ya zama da zai biyo ma al'umma da sharri ka aje shi to lokacin da suka daidaice ne wannan kana da zaɓi in ya zamana da sharrin da alkhairin sun zamo daidai to a wannan lokacin ne kake da zaɓi amma in sharri ya rinjaye alkhairi cikin abin da za ka aikatawa wajibi ne ka bar wannan alkhairi don gudun sharrin nan wanda yake mai yawa mun yi bayanin wannan so da yawa da misalai yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka yin haka din wajen tafiyar da al'amuran shi na jagorantar al'umma wala tattabi sabilal mufsidin yace kaka bi hanya ta mabannata wannan ya nuna maka ba wai magana kai banna ba ba magana ka dangantu da masu banna ba hanya ma ta banna ka kabi yace wala tattabi sabilal mufsidin ya kange dukkan hanyoyi na banna ba wai ka yi ɓannan ba ba wai ka zanna tare da maɓannatan ba a'a hanya ta su kakkabi saboda alittiba bi shine mutum yana takawa kana bin san shi to in ka ga maɓannaci hanyar ka daban tashi daban ya ce wannan aya ma ta kange dukkan ɓanna wannan shi da ake ce ma saddu zara'a ya ce aliman malik ya rinka amfani da shi wurare daban-daban abu ne wanda yake yana da kyau amma zai kai ga ɓanna abu ne wanda yake ya halitta amma zai kai ga ɓanna sai a hana shi saboda abin da zai kai gare shi na ɓanna shi da kanshi ba haram ba ne amma zai kai ga abin da yake haram saddan lizara'a sai a hana yin wannan abin wanda yake halal saboda banna wanda zai jawo wala tattabi' sabilal mufsidin kakkabi ko hanya ta mabannata in kaga sun shiga wata hanya kai shiga wata hanyar ta daban to balle ka je ka zauna da su to balle ka je ka aikata banna irin yadda suke aikatawa
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
ولما جاء موسى لميقاتنا lokacin da annabin Allah Musa ya zo wurin da muka mashi alkawari shine lo wurin Turi Saina wani doti ne wanda yake a Misra a yanzu shine Allah yace a wata suran janiba Turil Aymana gefan dutsi na hannun dama walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo wurin da muka mashi alkawari kuma a lokacin da muka mashi alkawari an ce malaman tafsiri suke cewa da aka ce 30 na laila ana nufin watan zulqaida wa tamamnaha bi 20 ana nufin ashara min zilhijja kenan sai ranan sallah Allah maɗaukakin sarki ya annabi Musa magana walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo limiqatina ga wurin da muka yanke mashi na lokaci da wuri da muka yanke mashi wanda zai zo almiqat wani lokaci yana zamowa makani ko wajen aikin hajji wani lokaci yana zamowa zamani almikatu zamaniya shine wannan watanni guda biyu da kwanakin da suke biyo masu wajen aikin hajji kenan akwai almawaqit almakaniya irqul iraqi yalamlamu alyamani wa bidhil hulayfata yahrumu almadani والشام جحفة إن مررت بها wali ahli najdin qarnu fastabni wannan sune mawaqif wanda suke na wurare kenan yazo a wurin da muka umarce shi yazo a kuma lokacin da muka umarce shi yazo wa kallamahu rabbu Allah madaukakin sarki ya mashi magana kaka ya mashi magana ahlus sunna suka ce Allah ya ma annabi Musa magana asha'ira suka ce a a Allah ya halicci wani abu wanda zai iya sa annabi Musa ya ji magana ta Allah wadda take tunda Allah ya sifantu da ita ya za ka fahimci haka hatta al'imam ibn atiyya haka ya tafiyar da tafsirin aya saboda su suna ganin haka ce Allah ya yi magana wai an kamanta shi da ɗan adam wannan kuskure ne duk abin da kasan an ce Allah ya yi to ya sha bamban da na ɗan adam wannan shine farkon wanda zai koyi aƙida ya kamata ya sani don haka Allah ya mai magana akwai hadithi wanda ke tabbatar da cewa da sauti ma akwai hadithi wanda ke nuna da sauti amma su a sha'ira mi yasa suka ce ai yanzu in aka ce Allah ya yi magana kenan da bai yi ba yanzu ya yi kenan maganan nan da ya yi yanzu ta faru su kuma a ganinsu bai kamata a ce Allah ya yi wani abu na yanzu yanzu ba wai anan sai su ce magana da Allah ya yi ma annabi Musa ya halicci wata ƙudura ga annabi Musa wanda ya ji magana wadda Allah ya sifantu da ita tun a dare kenan ba magana ya yi ba wasun su ce ya halicci maganan ne akan wani icce sai annabi Musa ya ji magana wannan duka kuskure ne Allah dai ya ma annabi Musa magana wanda wata rana sai da ya ƙarfafa wannan magana don ma ka a samu masu irin yin haka wa kallama Allah Musa takliman Allah ya ma annabin Allah Musa magana magana don ma kaka ce wani abu ne daban wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik sai ce ya Allah gwada mana in gaka Allah ya ma annabi Musa magana annabi Musa murya yake ji to ɗabi'a ta ɗan adam in ya ji magana yana neman ya game magana ya qaumi udhuni li ba'd al-hayy ashiqatun fal udhunu ta'shaqu qabla al-'ayn ahyana ya ku mutane ya ce kunnuwana liba'adil hayyi a shikatun kunnuwana sun kamu da san wasu mutane fal'uzunu ta ashaku ƙablal aini ahyanan kunne yana fadawa cikin soyayya kamin ido wani lokaci ya ji daɗin magana da Allah maɗaukakin sarki sai ce Allah ya gwada mashi rabbi arini anzur ilaik Allah gwada mani in gane ka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lantara ne ba za ka ganni ba a nan gaba inda a nan duniya ne ba yanzu ba ba za ka gani a yanzu ba a nan gaba ma a nan duniya ba za ka gani ba walakin yin zur ilal jabali kalli wannan dokin fa'inista ƙarra makanahu fasau fatara ne in ka ga dutsen nan ya tsaya yanda yake wurin da yake to yana yiwa za ka iya gani na kenan falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da Allah ya bayyana hasken Allah ya bayyana ga wannan dutse ja'alahu takkan wannan haske sai yasa wannan dutse ya zamo ya dagargaje ya tarwaje wa kharra Musa sa'iqa a lokacin sai annabin Allah Musa ya faɗi ya soma. Falamma a faƙa, lokacin da annabi Musa ya farka daga soma da ya yi, ƙala subhanak, ya ce, Ya Allah tsarki ya tabbata, gare ka, tubutu ilaika, ina tuba zuwa gare ka, wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon wanda ya imani da cewa ba a ganin ka a nan duniya. wannan aya walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani da annabi Musa yace Allah gwada mani in ga ka malamai suka ce annabi Musa bai nemi wani abu wanda ba zai yiwu ba kuma Allah da yace mashi lan tarani bai nuna annabi Musa ya yi laifi da ya nemi ya ga Allah ba, to, amma dai a nan duniya ne ba a ganin Allah. Don haka Allah ya ce mashi lantara ne, ba za ka gani ba. Lantara ne kenan ba ka gani a baya ba, ba ka gani a yanzu ba, a nan ma ba za ka gani ba. To sai mu'tazilawa sai suka ɗauki wannan aya sai suka ce ba a ganin Allah a lahira alhali duk wanda ke karanta alkur'ani zai ji wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu huskoki a wannan yini nazira suna da kyau ila rabbiha nazira suna kallon Allah madaukakin sarki za su kalli Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yace kun ga farin wata lokacin da ya kai daren 14 yace masahabbai yace in kuna neman gane shi za ku rinka tunkuɗar juna wani ya kare ma wani sahabbai suka ce a'a wannan fi sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin farin wata ba tare da kuna tunkuɗar juna ba wannan hadithi yana cikin sahihu muslim to da yake su mu'tazilawa sun ga cewa sunnan annabi tana taka musu burki akan aqidu nasu sun ce ba a ganin Allah da suka zo wajen aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai suka nuna ana nufin suna jiran Allah ne ba wai su kashi ba a lahira suna jira ne saboda intazarahu ya jira shi nazara ilaihi ya kalle shi sai suka juye aya suka maida ta jira menene yasa suka yi haka kawai aiki da hankulansu suka ce yanzu duk abin da za ka gani ai a jiha yake duk abin da kake gani kai dan adam ai a jiha yake ko dai ya zamo gabanka yake ko ya zamo bayanka yake ko ya zamo hannun damanka yake ko ya zamo hannun hagunka yake ko ya zamo sama yake ko ya zamo ƙasa yake duk abin da za ka kallo dole ya zamo yana cikin wannan jihohi guda shida to su kuma a wajensu Allah bai cikin jihohin nan guda shida nusammi Allah shay'an la kal ashiya wa zatan an jihati sitti khali suka ce Allah bai cikin jihohi to in ka ce ana ganin shi shi kuma abin da ake gani dole ya zamo ko gabas ko yamma ko kusun ko arewa ko sama ko ƙasa suka ce Allah kuma bai cikin waɗannan kawai abinda suka dogara da shi kenan suka ture aya ta alkur'ani hadidi na annabi wanda ya fito da abin karara na ganin Allah sai su ce mashi hadithul ahadi ne ai hadithi ne wanda ɗaiɗaikun mutane suka rawaito shi wanda ɗaiɗaikun mutane suka rawaito shi kaji ta inda mai da sunna ta ma'aiki ta fara mu'tazilawa sun aikata hakan ga hadisan annabi lokacin da suka ga wasu ababe da suka zo da su na barna a cikin aqida da sun waiwaya sai su samu hadisi na annabi ya kange su yanzu da sun ce ba a ganin Allah suka zo suka yi ta'awilin aya sai ka ce masa to annabi ya ce shin kuna tunkuɗe ɗeniya da juna yadda kuke ganin farin wata sahabbai suka ce a'a ya ce to za ku ga Allah ba tare da kuna tunkuɗa juna ba kamar yadda kuke ganin farin wata ba tare da kuna tunkuɗa juna ba wannan kuma wani tawili za ka mashi ba su da to sai suka ce bari su watsar da wannan hadithi na annabi sai suka ce ai hadithul ahad ne ba a karɓa aƙida daga hadithul ahad al'imamu shafi'i ya ce masu to da annabi ya aika mu'adh ibn jabal sunawa ya aika shi kadai ya aika zuwa yaman ya ce farkon abin da ya kamata ka kira su zuwa kan shi shi ne su ce la ilaha illallah akwai wata akida wadda ta kai la ilaha illallah to an aika mutum guda da 'yan tsirere kun mutane wanda ke tare da shi don ya isar da la ilaha illallah sai su ce ba a karɓa aqida daga hadithul ahad daga nan barnar ta fara mabiyan abu hanifa in ya zama hadithi ya ci karo da qiyasi sai su ce ya khalafa ma qiyasi sai su aje shi sai aka samu banna da yawa ita ma wajen bangaren fiqh sai aga hadithi kiri-kiri sai su ce ba a aiki da shi saboda ya saba ma qiyasi har Allah ya kawo mu zamanin ‘yan kalakato wanda dama annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari da su. Ya ce yana an kusa lokacin da za a samun wani ya cika ciki yana gintira akan gadon shi ya ce tsakanina da ko alkur'ani duk abin da kuka gani na halal ku halitta shi duk abin da alkur'ani ya haramta ku haramta shi duk abin da alkur'ani bai halitta ba ku ko alkur'ani bai haramta ba to ba wanda ya isa ya zo da hukuncin cewa wannan halal ne ko haram ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ala ku saurara ku ji da kyau inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah duk abinda annabi ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta to anan mu'tazilawa sai suka ce ai Allah ya ce lan tarani nassin da suka yi aiki da shi cewa Allah ya ce lan shi a ka'ida na larabci akwai lam wadda take kore abin da ya wuce ko da ta shiga fi'ili mudari'i wanda yake nuna yanzu ake aiki to in ta shige shi shi lam din nan sai ta maida shi madi lam yadkhul zaidun ai zaidu bai shigo ba ba ka cewa bai shigowa sai dai ka ce bai shigo ba ma dakhala zaidun zaidu bai shigo ba wannan mudari'i wanda ke nuna yana shigowa in ka sa mashi lam sai ta maida shi madi fi'lun mudari'un yali lam kayasham abin da ya wuce za ka sa lam sai ka kore shi abin da ake cikin shi yanzu sai ka ce la ya dukulu zaidun zaidu bai shigowa ai a yanzu in kana son ka kore nan gaba sai ka ce lan ya dukula zaidun zaidu ba zai shigo ba hannan gaba to mu'tazilawa sai suka ce ai lan din nan ita Allah ya amfani da ita wajen rishin gane shi ya ce ma annabi Musa lantara ne ba za ka gani ba ai hannan gaba to nan gaba sai ba su ba shi iyaka ba sai suka wuce duniya suka tsallaka ma lahira to nan ne suka yi kuskure na'am a lura ta larabci in aka ce nan gaba ma aka ce lan kenan nan gaba ma ba za a yi ba ba a yi baya ba a yanzu ba a yi ba nan gaba ma ba za a yi ba shi ne lan ke nunawa to amma lan tana ƙetara duniya zuwa lahira to nan suka yi kuskure sai suka ce tana ƙetarawa tun da dai Allah ya ce ba a ganin shi nan to hamma lahira ba a ganin shi alƙur'ani sai ya ƙaryata su a nan saboda lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ce ma yahudu in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin yahudu suka ce aljanna ta su ce lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara nasarawa suka ce ba mai shiga aljanna sai bai yahudi a yahudiyawa suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasarawa suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari Allah ya ce to in aljanna ta kuce kowa dai ya san aljanna ta fi duniya daɗi duniya jin daɗin nata ma garwaye yake da bakin ciki in baka shiga cikin bakin cikin ba wani zai sa ka shiga duk yadda ka kai gajin daɗi ba ka isa ka kauce ba damuwa ba a cikin rayuwa amma lahira ba damuwa jin daɗi ne kawai kuma har na abbara to tunda kun ce lahira naku ne sai Allah ya ce fatan balawul mota in kuntum sadiqin ku yi kurin mutuwa mana Allah kuma ya san ɗabi'a da Yahudu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin za ka same su su suka fi kowa kwaɗan rayuwa wa minan ladina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana dayan su so yake ina ma a ce an rayar da shi shekara dubu Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adab an yu'ammar ko an rayar da shi shekara dubu din ma wannan bai isa ya nisantar da shi daga mutuwa ba to in dai lahira ta kuce sai Allah ya ce to kun yi gurin mutuwa mana in dai da gaske ne sai Allah ya ce walan ya tamannahu abadan ba za su yi gurin mutuwa ba har abada sai Allah ya amfani da lan anan cewa yahudu ba za su yi gurin mutuwa ba har abada to mu kalli wannan rishin gurin mutuwa wanda ba za su yi ba shin ya tsallaka daga duniya zuwa lahira sai mu ga bai tsallake duniya ba don me in aka tura su cikin wuta sai sun yi gurin ma idan sun mutu wana dau ya malik ‘yan wuta za su rinka kira su rinka cewa ya malik li ya alaina rabbuk Allah ya ɗauki rayuwanmu Allah ya ɗauki rayukanmu saboda bala'in da suka faɗa ciki sun yi gurin mutuwa ko ba su yi gurin ta ba kenan landin nan da ta tashi ba ta tsallaka lahira ba to don haka da Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani shi ma bai tsallaka lahira ba a nan duniya ne to a nan duniya ne don haka malaman larabci suka ce wanda suke agaza mu aqida suka ce wa marra an nafya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'buda duk wanda yace maka lan tana nuna har abada har lahira tana kore abu har lahira ibn malik yace fa qawlu hurdud magana shi ka jefar da ita ka watsar da ita wa siwahu fa'buda wanda ya ce lan ba ta fa'idantar da kore abu hallahira shi ne ya kamata ka ƙarfafa. Kinan lantara ni ana nufin nan duniya. Amma in aka je lahira, innakum satarauna rabbakum za ku ga Allah Ubangijinku, wannan kuma shi ne aya ta tabbatar da shi. Sai Allah ya ce ma'annabi Musa, walakinin zur ilal jabali, kalli wannan dutsen. fa'in istakarra makanahu in kaga ya tabbata a wurin shi fasaufa tara ne to da sannu za ka gani ma'un lika alal mustahili mustahilun da abin da aka rata ya shiga abin da bai yiwuwa to shi ma bai yiwuwa hasken Allah in ji malamai da ya bayyana ga wannan dutse daman Allah maɗaukakin sarki a hadithi annabi ya ce Allah da hasken fuska da zai yaye fuskar shi da hasken fuskar shi zai toya inda ganin shi ya kare ko inda ganin shi ya kai to kenan hasken Allah yana taba doce ja'alahu dakkan sai wannan ya mai da wannan doce ya zamo ya tawarwace wa kharra Musa sa'iqa wannan abu da annabi Musa ya gani da tarwacewar doci sai ya fadi ya soma mun je ganin wannan doci a Misra duk shekara ana daukar dalibai na Azhar ana kai su wajen bude ido abun mamaki Allah ya ce ja'alahu dakkan in ba foto aka maka ba kai ka isa ka gane dakkan din ni ban san akwai wani foto wanda na taɓa ɗauka wurin ba da kadi ba sai ka ga tsakanin duwatsu shi ya yi ƙasa amma ka san yaya ake hawan shi za mu fara hawan shi tun da daddare sai da asuba mu kai saboda mugun tsawon shi me yasa ake hasashen zuwa da asuba don in ka kalli yadda rana ke fitowa kana saman shi kai wani abu ne daban wani ikon Allah ne na daban in ka kalle shi ka ce magana ya tarwatse ta ina gaya kana hawan shi awoyin da kake ɗauka kana hawan shi to amma in ka ɗauki foto dangane da duwatsun da ke nan gefen shi nan da nan to lalle da kuma yadda za ka ga ya yi baki-baki za ka san cewa lalle ja'alahu dakkan lalle an tarwatsar da shi ɗinka.
Allah.
Wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi ya suma. Falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farka daga suman da ya yi, fala subhanak sai ya ce ya Allah usabbihu subhanak in kaga subhan masdar ne akwai fi'ili wanda aka shafe wanda ana kadarta ce usabbihu subhanak ina tsarkake ka da dukkan abin da bai dace da kai ba ya Allah tubutu ilaik Allah na tuba da na nemi abin da bai yiwuwa a yanzu tubutu ilaika wa ana awwalul muslim- mu'minin ni ne farkon wanda ya imani da cewa ba a ganin ka a nan duniya wannan ya nuna Allah ba a ganin shi a nan duniya yanzu akwai wasu mutane wanda ke zuwa suna ba mutane wurdi za a cewa in kai kwana kaza a cikin duhu kana wannan wurdi za ka ga Allah dukka ƙarya ne da wanda za su zuwa su ce maka wai kana ganin Allah amma baka san shi ne ba subhanallah Allah ya ce lantara ne ga ɗaya daga cikin ulul azmi ka ɗauko wani ka ce zai ga Allah to ba a ganin Allah a nan duniya duk wanda ya ce maka ya ga Allah a duniya to wannan zindiki suka ce mashi ومن قال في الدنيا